ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وذكر اجتناب وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته a satin da ya gabata karatun kitabun tauhid mun tsaya a fi masail ko wanda da ke dai tarihin sayyidina ali bin abi talib jiya mun dan fara dai kuma yanayin lokaci so da haka za mu yi kokari tun da sati ne na karshe insha Allah sai bayan ramadana za mu yi kokari mu fi masail din na malam da ya kawo albashi bayan ramadana in Allah ya so kuma ya yarda mana sai mu tashi a sabon babi insha Allah ta'ala fi masail a cikin sa akwai matsaloli mun dan fara kaɗan kuma sai lokaci ko za mu tashi sai mu fara kawai daga farkon fi masail da yana gani saboda sai zama yayi sai ce kenan insha Allah malam yace al'ula siyatu fadlillah mana idan muka karanta shi a gurguje idan da raguwar lokaci sai mu dan karasa bayanin saboda gobe tarihin sayyidina ali sai mu karasa saboda munasaban hadisin shi da yace kun tarajulan manza'an فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكان مكانة ابنتي عندي أما da haka za mu ɗan rage tun da abin da yawa na akwai ɗan magana akan matsala ta me yasa ake ta zagin muawiya din kun gane magana to kuma me ya faru tsakanin shi da sayyidina ali da irin waɗannan yana cin lokaci Allah ya samu dace fi masail akwai matsaloli farko al'ula siyatu fadlillah malam yace fadi da kuma yalwa na falalan Allah madaukakin sarki ta yadda Allah ya ce fa duk wanda ya mutu yana musulmi bai sa shirka ba Allah ya mishi alkawarin zai sa shi aljanna da kuma irin shi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama din nan da yake cewa duk wanda ya kai kalmar shahada to bai shirka ba yadda annabi Muhammad sallama bawan Allah ne kuma manzansa Isa bawan Allah ne manzansa kalman Allah da ya jefa ta Maryam kuma ya yadda rai ne daga wurin Allah aljanna gaskiya ne wuta gaskiya ne Allah ne shigar da shi aljanna akan abin da yake kansa na ayyuka kaga ai falala ne da la ilaha illallah asaniya nabi kasratu sawabut tauhid inda Allah yawan ladan da Allah ya kata na darmu wanda yake da tauhidi mana abin da yake fara kai mutum zuwa ga aljanna kai tsaye babban shine tauhidi kasratu tauhidi inda Allah inda Allah azza wa jalla wannan na daga ciki a salisa na uku takfiruhu ma zalika zai zunubi bayan yawan ladar na ya ce wanda yake kalmar shahada kuma ya tabbata a kansa maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna yana da lada na daban saboda me Musa alaihi salam me yace ma Allah faɗa min zikirin da zan rinka maka nawa special one sai Allah ya ce ka ce mene la ilaha illallah kaga girman lada ne ko yake cewa sammai da kasai da waye da waye duka dai gaba daya to shine malam yake magana amma as-salisa da yace takfiru hudun nan ma zalika al-zunubi kankare zunubi shine wannan fadin Allah madaukakin sarki a cikin hadisul qudsi da yace dan adam da zaka zo mun da qurabil ardi khataya cikin kasa na zunubai ni kuma zan zuba da gafara cikin shi kaga ga nan la ilaha illallah ya kankare mi a wurin zunubai kamar yadda wancan na Musa alaihi salam yawan ladan la ilaha illallah din arabiya tafsirul aya allati fi suratul an'am matsala ta hudu shine fassarar ayan nan dake cikin suratul an'am wanda muka ce sahabbai suka je suka tambayo ko da Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wa tilka hujjatuna atayna ibrahima ala narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka an gane magana yace to nan kaga sahabbai sun rikice ba rikicewa na rudewa na rasa inda za a wai me Allah yake nufi da waɗanda suka yi imani ba su gaure imaninsu da zalunci ba can baya suka suka ce ayyuna lam yuslim nafsa wai mu cikin mu wani bai zalunci kansa ba su sun dauka irin wannan yau da kullun wani ya cuci wani wani ya cuci wani an gane magana ce to bara mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da aka tambaye shi yace ana maganar shirka ne are kawo musu cikin suratul luqman shafi na biyu ko fadin luqman alaihi salam da yake cewa bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun dana kada kai shirka shirka shine babban zalunci kuma mu sake komawa bakar Allah tabaraka wa ta'ala yace يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة سيتي والكافرون هم الظالمون أنا دقا إتتي آية الكرسي إن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يدي إذ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله دك to Allah ya ce ya kona suka imani ku ce da dukiyar kafin yinin da zai zo ranar da aboki baya tasiri wa aboki fa sannan kuma ba ceto kaga nan ya kore ceton ko to shine su malamai suke cewa nan an kore ne sai wanda aka yadda mawai inda ba maganar ceton muke ba za mu zo kashe insha Allah to amma dai mu shahidi shine anan da Allah ya ce wal kafiruna arna kafirai humus zalimuna sune mene azzalimai kaga kenan allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ay bi shirkin kenan ba su hada shi ba shine arabiya tafsir aya allati fi suratul anam wanda ke cikin suratul anam alkhamisa mas'ala ta biyar ta'ammulul khams allawati fi hadith abbada wato abubuwa guda biyar din nan da ke cikin hadisin abbala ibn samit bayan kalmar shahada ba ya ce kai da annabi Muhammad ba Allah ne ba anna isa ruhun min zai ne daga wurin Allah da ya jefa ta wa maryam alayhi salam ya yadda wuta da aljanna dukan su gaskiya ne to yace kaga wannan karin bayani kenan asadisa na shida annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadith atban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'ana qawlu la ilaha illa Allah wa tabayyana laka khata al maghrurin yace as-sadisa na shida annaka kai dan uwa mai karatu idza jama'ta idan ka hada bainahu tsakanin hadisin Abbarat ibn Samit wa bain hadisin Atban da hadisin Atban wa ma ba da hu da abin da yazo bayan sa tabayyana zai fito ma a fili shine tabayyana laka zai fito ma a fili ma'ana qaulu la ilaha illallah ma'ana fadin la ilaha illallah wa tabayyana lak kuma zai fito ma a fili khata'ul maghrurin wato kuskuren waɗanda suke ruduwa ka san wai suka ce wasu suna cewa wasu suna bauta ma Allah ne ba dan wai tsoron azaban shi ba kuma ba dan kwadayin mene ba su suna bauta ma Allah ne kawai don shi ne Allah kun gane magana ma'ana su azaba wannan ba za ta sa su bauta ma Allah ba ko kuma wai wani abu da ake ce mai aljanna ba zai su bauta wasu suna bauta ma Allah ne don shi ne Allah galibi su ne yan hakika an gane maganan su suna bauta ma Allah kawai don shi ne Allah kawai wannan eh wannan batattu ne fada ka kara abinda annabawa suka tabbatar da mutanen girgi shine bauta ma Allah tsoron azabansa da kudayin rahamansa kun gane maganan to su ba suna bauta ma Allah ne dan suna tsoron wutan shi ba kuma ba suna bauta ma Allah ne dan ya shigar da su aljannan shi ba a su suna bauta ma Allah dan shine Allah kaji ba manufa eh su ba ta gi wannan suke ba shi kuma ga Allah madaukakin sarki yana magana game da Zakariya alaihi salam cikin suratul anbiya'i yace mene wa Zakariya isnada rabba rabbi la tazarni farda wa takhil warisina fasadabna lahu abna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'ina a san hikimar da ke cikin kisoshin da ke cikin alkur'ani shine kaji rayuwar magabata kai ma ana so kai koyi da su ne Allah ya ce lokacin da Zakariya alaihi salam ya daga hannu ya ce ya Allah kaka bar ni kadai amma kun koda ka ban dadin kai ne mafi alherin masu gado Allah ya ce sai muka an samu shi addu'a bayan shekaru ana yi ya ka san muna da saurin gaggawa fa annabi zakariya fa tun ana matasa ake addu'an da ake nema da ake nema har sai da furfura ya kewaye kai kusan ko ayan ci shekaru ana yi na'am da kanki kafa an sa zikra mata rabbika abdahu isnada rabbahu nidan qala rabbi inni wahana al'azmu minni yace kashi yayi rauni tsufa kenan washta'ala ar-rasu shayba kai kuma ya hori da hurhura amma walam akun bi du'aika rabbi shaqiya amma dai ni ban cire rai to fa sannan fa Allah yace fastajabna lahu sai muka ansa mishi wa wahabna lahu yaya muka bashi yaya amma ni da kai da mun yi kwana ɗaya ba sai ta mu ko mun yi ba a karba to kuma ba a karba mana duk wanda zai addu'a ya ce shi na shi na shi bar da shi ba a yi to kuma ba a yi saboda Allah ya ce ina ana ana inda zanna abdi bi ina dan yadda bawa na ya dauke in ya da zan mushi zan mushi wani lokacin gaggawa ne jiran abin ne ba ka ba annabi ayyuba assalam kai ka fi shi ko shi ya fika yayi addu'a ya zauna jinya shekara 17 a daki to kaga mu da mun shekara muna addu'a kuma daga nan wanda ya namijin kenan ai Allah ya sa mu dace Allah ce fastajabna lahu habna lahu yahaya muka bashi yahaya kamar Allah yana to me suka yi kamar an tambaya Allah sai ce ai nan kanu sariuna fil khairati suna riga rige wajen ayyukan alkhairi da annabi zakariya da annabi yahaya wa yad'unana ragaban wa rahaba suna bauta mana cike da tsoron azaban mu kuma suna kudayin aljanna mu kaji ko alqur'ani ke magana an gane maganan kuwa ragaban wa rahaba sai Allah ya ce kanu lana kashi suna jin tsoron haduwa da muwa waliman khafa maqama rabbih fa bi ayi ala rabbikuma tukaziban a shafi na uku kenan ko cikin suratul rahman Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji shi aljanna biyu za mu bashi to amma su sun ce ba sa tsoron azaban kuma ba sa kwaɗayi mene aljanna a suna bauta ma Allah kawai don shi ne wane Allah ya samu da ya ce to faɗin malam nan da ya ce wata bayyana laka zai fito ma fili ka tsawon magana kuskuren waɗanda suke kuskuren fahimta game da la'ila ilallahu cewa shi la'ila ilallahu shi kaɗai in ka faɗe shi wai ya isan maka ko da aiki bai biyo baya ba shi kuma Allah madaukakin zaki zaka ji ya ce innal ladzina amanu sai ce mene wa amilus salihat wal ladzina amanu wa amilus sal sun yi imani suka yi aiki sun yi imani suka yi aiki mujarradul imanu ba zai kai ba saboda akwai kungiya su gwada suke cewa idan kai imani da Allah imanin ku da jibrilu ka ku abin da girma ko ko abin da ake nima ka yardar Allah ɗaya ne kawai cikin da kayi wannan magana sallah idan kana dagewa kana karawa da nafula da dan sadaka azumin nafula da dan wai ya kara ma yawan imanin ka ka kara jin ka samu shiga suka ce awa kawai shi imanin ake nema ba ka san muwa gidan tuwa sunna wal jama'a ba al imani yazidu bi zati al amal wa yanqusu bi naqsiha imani yana karuwa da bin Allah kuma yana raguwa da raguwa da bin Allah ma'ana idan mutum ya duk kyauta yana bin Allah to imanin shi na karuwa ne da gwargwadon yadda yake bin Allah sannan kuma idan ya yi sako-sako da bin Allah maɗaukakin sarki imanin kuma zai rinka ja da baya an gane imani fa daban musulunci daban mai yayin bayani ya yi kwanakin baya ko kuma ga shi na hadisi yau dan karo ne ce musulunci ne zai zai ci baya shi musulunci standard yana nan inda ba an samu shirka ya rusa shi ba amma imani shine yake wannan hawa yana sauka an gane magana to suka ce a imanin ma baya hawa baya mene sauka to amma wannan kungiyar fata-fata ce wa kazalika ja'alnakum ummatan aqidatu ahlus sunna wal jamaa shine yazidu bi ziyada shi sa muka je yayan yayan wanda muke yi na jiya kenan ba muna yin shimawi ba yayanta iziya to yayanta risala tun a mukaddima ya riga ya ije maza ya wuce kuma shekara dubu ɗaya da wani abu da wajen ɗari ɗaya ma da mutuwan shi da haka ba na yau bane abin zai tilkirawa ne Allah ya ji kansa shine malam ne ke cewa mas'ala ta shida shine annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadith atabana wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'ana qawli la ilaha illa Allah wa tabayyana laka ta'al maghrurin masu ruduwa din nan asabi'a na bakwai at-tabihu fadakarwa lis-sharti allazi fi hadith itibar fadakar da kai game da sharadi ba fa kalmar la ilaha illa Allah kadai ne za fada kuma kawai a samu aljanna ba a'a sharadi asamina na takwas kaunul anbiya'i ya hata tuna littambihi annabawa suna bukatar tunatar da su wannan Musa ya ce wala ila illallah kowa na ya faɗa ko ba haka ba ya ce Allah faɗa mun zikiri da zan ambace ka da shi na wani tafan Allah ya ce Musa ka ce la ilaha illallah sai annabi Musa ya ce to wannan kowa na faɗa wannan ya buga gari ai shi ya wuri shi local one ne kun gane magana to sai Allah ya ce kana ji inda za a zo da sammai bakwai da kasai bakwai to la ilaha illallah ya fi su kun gane magana yanzu ba nan malam yana cewa ne faɗakar to ayyukan Allah ya tunatar da Musa don ya san girman abu kun gane maganar malam da ya ce at-tanbihu li sharti alladhi fi hadith utban ba wannan ba kaunul anbiya ya tajuna litambi annabawa ma suna bukata faɗakar da su amma ba ni da kai ba Allah madaukakin sarki ala fadlu la ilaha illallah kan fadlu la ilaha hatta siya matsala ta tara at-tanbihu lil juhaniha wato faɗakarwa game da rincayarwa بجميع المخلوقات تارن جاي دكانن halittu ma anna kathiran mimman yaqulaha tare da yawan wadanda suke fadan la ilaha illallah fa yakhufu mizaniya suna daukan bata da nauyi a ma'auni al'asira na goma annasu ala anna al-aradina sab'a kasamawat ya tabbata kenan kasai su ma bakwai ne kamar yadda sammai bakwai suke kun gane magana shi ba manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama isharar zuwa ga wannan ba da da yake cewa da sammai bakwai da kasai bakwai to ai qur'ani ma ya tabbatar fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa a cikin suratu talaq kenan ko shafin karshe na wani kawo muna aya na ba da adireshi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace na a kawo alarammomi ana ma da hada adireshi ko shafin ma da sai birewa kuwa karshe to wala dan motso ka kusa rasulun ya tulu alaihim ayatul bayyinati ikhrijal ladina amanu min adh-dhulumati ila an-nur na'am sai ne السماوات السبع والأرض مثلهن ليتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير أن الله قد حط بكل شيء علما كما سورة كده Allah yake cewa sammai bakwai sai ce kasai irinsu sai ya wuce to an ce sammai bakwai kasai kasa irinsu ana nufin nawa kenan to shine malam yake magana akai yake cewa sammai bakwai to kenan wannan hadisin ya nuna kasan su ma guda nawa guda bakwai Allah ya sa mu dace alhadiya ashara na 11 anna lahunna ummar cewa sammai bakwai akwai waɗanda suke raya su da bauta an gane magana tunai hadisin ya ce da abin da ke cikin sammai bakwai da kuma abin da ke mene to shine malam yake cewa ya kenan wannan yana nuna ma akwai wanda suke raya tunda mun ji ai hadisin manzo sallama da yace azati sama hukkala ha anta itadin sama ta yi kara ya dace ta kara yace ma fiha mawdi arba asabi illa malik sajidin arafa raka yace ba inda zaka sa yatsa hudu na biyar din sai dai ka dora a fufuken malaika yayi sujuda ko ruku kasan ko ya cike take to kenan suna raya mene sammai guda nawa bakwai da kuma kasai din shine malai ke buga asaniya ashara na goma sha biyu ikbatu sifatu khilafan lil ashariya tabbatar da sifofi wa Allah sabanin asha'ira ita ce ake koyar da ita a kulliyoyi aqida wanda su wannan ABU suka tabbatar a dinga karantarwa to amma mu aqidatu ahlus sunna wal jamaa gaskiya akwai abubuwa da dama wanda su suna rushewa yasa ko mu lokacin da muka je zare kullatu shekka bakar wa mudgumi suna karantar da wancan asha'ira malamin malam Muhammad Sani malam Sani za su karantar da ashaira amma kuma za su karantar da kitabun tauhid na Fawzan al-Fawzan wancan saboda idan za a turo da exam daga can ABU kenan nan bayi da sauransu to za a turo da tambaya ne da ke cikin littafin ashaira dan ita ce a cikin syllabus to kuma idan wannan ne aka dora dalibi akai ba ma shi da akida haka zai rayu to kace kuma ku za ku sa na Fawzan al-Fawzan jaraba aka zo ba na Fawzan al-Fawzan kuma bar na sha'ira kaɗai wa ɗalibai a yi mai aka yi kenan kaga kenan tunda ba mu mallaki namu ba dole mu yi nasu to sai mu ɗan shigar da mene namu Allah ya sa mu dace da aka ce mun to kamar ya biyu kuma na to wannan ko tarihi da sauransu da ake ta bibiya Allah ya sa mu dace ba dai mu dan karisa sai mu dan taba wancan dan koda abin nan dan gaskiya ba zai kai ba shi ma yau din ne to amma za a dan rage insha Allah sai da tarihi ne wani salif kar awa biyu ko irin uku din nan yake bukata to amma dai wai wanda bai samu duka ba ai ba zai rasa duka ba ko al-thalisa ashara na goma sha uku watan sifofi su a sha'ira da daman sifofin Allah suna kawarwa ne kawai ba ku gane ba idan aka ce Allah astami'u ne me ji kenan ko to jidin shine sifan Allah madaukake sarki shi mai jidin sunan shi ne bara muku misali yanzu aka samu mutum ana sunan shi salih fassarar shi da wasu shine salihu mutumin kirki amma kuma shi watsatse ne kaga sunan shi mutumin kirki amma shi siffan halin shi mutumin banza ne kaga kenan siffan shi ba sunan ya biyo baya kun gane yanzu maganin kuwa shi sunan shi salihu mutumin kirki ko to shi kuma watsatse ne dan iska ne kaga kenan idan kaga salihu lafiya lafiya ne kana sa ranka ga ne? to kuma zai ga watsa tsaye shi mutum kirki kenan sunan nashi ne amma siffan ba nashi bane ba za su su gane ba fa idan aka ce wani mutumin kirki ne me kake sa ranka gani sai ka ga a halaye irin na mutanen kirki ko to sai ka same shi kuma watsatse sai ka ce sunan ka sunan mutanen kirki ne amma kai ba kai siffansu ba ya dan fito na'am yanzu ya dan fito saboda idan aka zo tauhidin asma wa sifat fa ake aikin fa saboda sai ka ringa ganin abun yana dan haka da an ce kaza sai ga to mai bambancin wannan da wannan a yanzu ne ka dan gane wannan kawai sai mu koma can cewa sai a ce da an ce wani sunan shi salih fassarar shi da hausa shine mutumin kirki to sai aka sa ma yaro suna salih amma kuma yaron duk inda badala yake yana wurin kuma dole ka ci gaba da kiran shi kai salihu su sunan nashi ne amma sufan ba nashi ba ne da shi mutumin banza ne amma sunan shi kuma sunan mutanen mene to shi Allah idan aka ce misali as-sami'u ne mai ji to kuma Allah yana ji misali yanzu da za a ce wani kai zo misali da a ce ana sa suna mai ji sai kuma ya zama kurma ne kaga sunan nashi ne amma bai da siffar na mai suna inda shi kurma ne amma kuma sunan shi ne ji kun ga ai an samu bambanci ko sunan shi ne ji amma kuma shi kurma ne baya ji sunan shi ne gani amma kuma shi makaho ne baya gani kaga sunan nashi ne amma siffan ba shi da mene ba shi da ita to shi Allah idan aka ce mai ji ne to yana jin kaga ya hada guda nawa kenan kamar yadda wancan yaron da aka ce Salihu sai ya ganshi kullun yana nan masallaci kaga sunan nashi ne siffan mafa ya dan fito to su a sha'ira in aka zo nan ana rigima da su idan ka ce Allah yana ji yana gani sai su ce maka to ai ka siffanta shi da dan adam da haka ka kore to idan kuma a ce Allah baya ji baya gani ɗayan ne fa to kaga ko ɗayan ai na ƙasa ne ai ko to su kuma ahlus sunna tunda yace sami'u ne basiru yana ji yana gani sai suka ce Allah yana ji kuma yana gani yaya jin suke to ba sani ba yaya ganin suka ce ba san kalan nashi ba a shikenan ba Allah ya ce dai saka mislihi shi ba abin da ya kama da shi ba muta ba shi wacce yana so ne sai ya kore mu ba inda aka kore din Allah ya sa mu dace fadin shi malam da yake cewa a sha'ira as-salisa ashara annaka idza arabta hadith Anas in ke ka gane hadisin Anas arabta anna qawluhu fadan sa da yace fi hadisi atban a cikin hadisi atban fa inna Allah arrama 'ala an-nari Allah ya haramta tuta wa man kala la ilaha illallah wanda duk ya faɗi kalmar la ilaha illallah amma ya tagi bi zalika wajen Allah yana neman yardan Allah wa annahu taraka shirk kuma ya bar shirka laysa qawluha bil lisani ba fa faɗa da baki ba kun gane maganar shi kuwa yace duk wanda ya gane wannan ya fahimci cewa ka san wani zuwa la ilaha mutum yana cewa la ilaha illallah to ai in za kwana kana la ilaha illallah aikin bai nuna ba ai ba za a yarda ba kamar misali ɗana ya ce mu baban shi ni duk a duniya baba kai na fi so sai ce to je ka ɗauko fatanya mu je gona sai ka wuce can ya can wanda baban ya dawo gona bayan ya gaji ya dawo ya jaba tanya ya ce babu dai wallahi a duniya ba wanda yake sani ni kaman ka kun gane magana yanzu misali wannan uban zai yadda to ya mutum ya ce ya yadda ba wanda ya isa da shi sai Allah sai kuma Allah ya sa shi ya ki haka ne fa kalmar la ilaha illallah take nufi ba ma'ana ba za ka kawar da tsinke ba sai abin da Allah ya so yadda menene ibada اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه shine ibn taymiya ya faɗa yace abin da ake ce bauta shine suna ne ga wani na abin da Allah yake so yadda da shi na ayyuka na zahiri da kuma na ubi to ga kenan ba da motsi sai abin da mene Allah yake so to mu kuma muna abin da muke so abubuwa da dama to kuma shine wancan kalmar la ilaha illallah kace ba faɗan baka ba to shine yace duk wanda ya gane wannan hadisin ya fahimci ba wai la ilaha illallah wanda baki ne ko za a faɗe ba sai an yi mene shugaban munafikai da suna faɗa la'ila illallah amma suna wutar jahannama ta ƙasa Allah ya tsare malam yake cewa ana yi ta'an muhammadan yambaki ko الرابع عشر نشاه تأمل بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله ورسوليه كينان كو يوا كينان ذاك كلي يدى الله سبحانه وتعالى كو أتكين حديث يقوم فادو مذا سلامة يتي isa abdullahi shi ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan allah shi ma annabi isa mai ne saboda akwai waɗanda suke kokarin sai sun daga annabi su kai shi gurin da kuma za samu mene matsala sai da kiristoci suna cewa annabi isa ba bawan allah ba ne amma suna cewa mene ku gane magana saboda suwa wurin su idan ka ce bawan allah ne ka rage annabi waye ba haka magana yake ba dole ɗauke shi ka kai shi ɗan wane sai ya zama ya yi balance kenan ko to su ma waɗanda suke so su ce shi annabi ba mutum ba ne a halitta ka gane magana falala ba wannan ba a yi ba kuma za a yi kamar shi ba ka gane magana to dole za su sa shi a cikin wasu jinsi ne in su sa su a cikin jinsin mala'iku ba mala'ika ba ne qur'ani ma ya tabbatar kun gane maganan kuwa yawwa kullu aqulu lakum indi khaza'inun wala alamul ghaiba wala aqulu inni Allah ya ce ka ce musulmi ban ce muku na san gaibi ba wala aqulu lakum indi khaza'inullah ban ce muku na san taskan Allah na wuri na wala alamul gaiba kuma ban san abin da zai faru gobe ba na gaibi wala aqulu kuma ni ban ce muku inni malakun ni malaika bane kun gane magana sake dawowa cikin suratul isra'i yace wa ma mana annasu ayyuminu izahumul huda illa an kanu aba'athallahu basharar rasula kasan ya zuwa gurare daban-daban amma wannan muna na isra'il wannan daga shi sai fallan karshe kaga mai isra'i kenan an gane maganan kuwa ya shafin illa rahmatan min rabbika an gane magana to Allah yake cewa ba abin da ya hana mutane su karɓi musulunci su yi sai sun ce wai cewa suke wai Allah ya sa wanda zai turo sai mutum dan uwan wani mutum ne kuma za a turo sai Allah yake kul law kana fil ardi malaika yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim min as-sama'i ba malakar rasula yace da a ce waɗanda suke rayuwa a duniya mala'iku ne Allah ya ce da za mu turo da manzo mala'ika irin su yanzu kai misali wanda muke zaune na a ce misali lokacin manzannin ne mutum ya zo da fuffuke ya zauna ya baje haka a dole ɗaya kalla ɗaya tukunna saboda wannan ka ƙin imani magana jin tsoron kare mu ko gane maganin kuwa to shi kuma layi karaha ne ne yafi jahilai ne suke faɗan wannan to kaga kenan Allah ya ce da mala'iku suke rayuwa a duniya a ƙasa haka Allah ya ce da zan turo mala'ika ne manzuncin su suke nan ko to za kenan ka ɗauki annabi ka ce mala'ika ne kuma shi Allah ya kore ya kare ta ka idan ka ce annabi yana cikin jinsin aljanu ne ka gane magana ka gama rage shi gaba ɗaya in kuma ka dawo da shi cikin siffan dabbobi ka kuma gama kashe shi gaba daya inda zai tabbatar maka da siffan mutum ne shine yana da uwa fa cewa kake aminatu an haife shi ko to amma an aka tashi kuma sai a koma wani can sai a tafi a haske kaga ka fara tafiya hasken nan to za a aikin kenan eh saboda Allah ya ce a cikin suratul nur Allahu nuru samawati مثل نوره كمشكات فيها المصباح فيه azujajatu ka annaha kawkabun duri kadu min sadratun to wanda yake wannan Allah haske ne to yana so ya ce an dosano daga hasken ka gane maganin kuwa to an fara tafiya ko ba je ba shi wancan dan Allah rai daga wurin yayi balansin ko shi kuma Allah haske ne shi ma wannan has kun gane maganin kaga an so a fara tafiya ta fara kyau kenan ko wasu amma Allah ya samu dace wayar zagin ake ahli sunna wai sun ce annabi sallallahu alaihi ne kaman kuwa dan Allah akwai inda aka ta faɗa wannan yaji tahu kalbi in zakartu muhammada shakun tabakkada fil fuadi wa sara salla alayka allah ma badarin sara aw la hatiful lil muhibbi wa tara idan baka ka ambaci sunan nan sai ka ji hankalinka ya kwanta wannan a ce irin shi shi wanda yayi shi yana miki salati sauran ma duka an ce ai kuma a sai tashi amma abin da ake cewa shine ido biyu yana da shi dan adam ma yana da shi yana da hanci yana gajiya irin dan adam kan gaji haka kun gane magana irin waɗannan kasla amma daraja ba a yi ba kuma ba za a yi kaman ka ba haka ahlus sunna suke cewa to su abin da yake hada su da wancan shine kai ma ka koma ta an haife shi kafin ai komai ka gane magana to daga can an fara kafin ai komai din fa Allah ne fa kafin ai komai din fa to kaga tafiyan ta fara tafiya can fa ka gane magana to Allah ya sa mu dace shine fadin malam da yake cewa to kaga nan annabi ya tabbatar da shi bawan Allah ne annabi isa ne bawan Allah ne shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wurare mabambanta sai ce fa inna Allah arama lillahi ala man qala la ilaha illa mun wuce nan ko yawwa asadisa ashara na goma sha shida ma'rifatu kaunuhu raw'u minhu sanin cewa shi rai ne daga wurin Allah shi ba da aka ce rai daga wurin Allah kawai girmawa ne fa kamar yadda Allah ai dukkan mu bayan Allah ne ko amma sai ka ji Allah yake cewa na bi ibadi anni ana al-ghafur ka fada ma bayina kuma nan yana magana da mu ne fa nisa biyar ko alkhamisa ashara marifatul ikhtisasi isa bi kauni kalimatullahi ko eh gaskiya ne tabbas ban karanta wannan ba sanin cewa kebantuwan annabi isa alayhi salam cewa kalma ne daga wurin Allah madaukakin sarki daga kun kenan kun gane kalman ko kalman kun aka yi amfani da ita jikin na na maryam sai ga ciki an jima sai na kuda kaji kalman da ya ce wa kalimatuhu alqaha kalman shi da ya je ba to shine kalman kun wa ruhun min kuma aka ce rai daga wurin shi wannan kawai ta'ziman li Isa alaihi salam ne aka ce rai daga wurin Allah amma da raina da naka da na kowa duka daga Allah ne kamar shi da muka bada buga misali da fada Allah da yake cewa nabbi ibadi an yanal wa anna azabi huwa al'azab wa nabihum an dhaifiye Ibrahim cikin suratul hijr kenan ko yace ka fada ma bayina ni ne gafara ne ana maganar mumunai ne kulli ibadiyal ladina asrafu kace mu bayina wanda suka wuce wuri suka yi saban Allah su sha tafi karfin su kansu ci da raina ta gada su ai bayi mu ne ake magana ba arna ba Allah yana gafarta mu arni ne ya mutu a arni kuma ya gafarta mishi a ana maganar mumune ne mu koma cikin suratul furqan shafin daga shi sai na karshe Allah ya ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi wa idha khatabahum al-jahiluna qalu wal ladina yabituna rabbihim sujadan Allah ya ce wa ibadur rahman da bayan Allah mai rama to shi wuce din ba bayan Allah bane shi fir'auna ba bayan Allah bane kun gane magana to amma sai ce wa ibadur rahmani da bayin Allah mai rahama kaga ya dinkina shi zuwa mene mana suka ce inda kaje yana wannan to yana magana da mu ne to mu sha shi ne ai kaga arne ma bawan Allah ne amma sai Allah ya ce bayina to yana girmama su ne su mummunai an kun gane magana to iri shi ne aka ce na annabi isa wa ruhun minu rai daga wurin allah dukkan rayuka daga wurin allah ne to amma dan a girmama shi sai ya ce rai daga wurin shi to shi kuma kirista sai ya ce to ya ce wa ruhun minu wa ne waye allah ya sa mu dace to shine fadin malam da yake asadi sa ashara na goma sha shida da marifatu kawai wurin aminu rai daga wurin sa asabi ashara na goma sha bakwai marifatu fadlul imanu fil jannati wan nari sanin wato ainihin falalan imani da aljanna da kuma wato ainihin wuta a sami na asara na goma sha takwas marifatu kawul faɗinsa da yake cewa alama kana min al'amal akan abin da bawa yake fa mana ko yana la ila illallah baya sallah ko ibada kenan ko baya zakka baya baya baya baya to kuma wannan la ila illallah ba za ta tare shi ba kun gane magana shi faɗin shi da yace akan kuma ayyuka da ya ci gaba da yi dan wani zai ce la ilaha illallah ya ja ya tsaya da an yi magana to wannan la ilaha illallah kuma yake so maka to ai la ilaha illallah ne aka ce ai sallah ai kun gane magana so shi ne faɗin malamin da yake cewa hatta sai ya shada na goma sha tara marifatu annal mizana lahu kafatan cewa mizani yana da bangarori guda biyu ma'ana da bangaren nauyi na bangaren kyawun ayyuka da kuma na munanan ayyuka shi ne faɗin shi da yake cewa Allah isruna marifatu zikril wajhi maganan fuska kasan duk ayoyi da hadisai da suka yi magana akan sifan Allah na zatinsa idan ka ce zati da zaka ji malamai suke cewa zatin Allah zatin Allah ma'ana gangan jikin Allah ne da Hausa an gane magana to ne zatin Allah madaukakin sarki to shi kuma wannan ne ake ta rigima dan Annabi salama ya ce Allah na saukowa sama ta ɗaya sai suka ce wai ka mishi gudu kenan da yana can sama ya sauko to wai idan ya sauko sama ta ɗaya wa zai kula mishi da can ta sama ta tambi ta kuta kun gane magana to irin wannan abin shine ake ce mishi shubaha abin in ka kalle shi kamar hujja ce amma kuma ba hujja bane da za ka ma in ba haka ba to idan yana can sama ta bakwai din in sun yadda yana can sama a ce baya sauko mu ce kan ya girmi ya shi ne kawai suna cewa ta stimul jadali wa mana saboda abokin faɗan ka fahimci gaddama kawai ke so ai sai ka ce to ba za a yi da ni ba to misali mai yadda kanin ya girmi ka ya yanki sai mu ce misali yana can sama ta bakwai baya saukowa tun hadisin annabi ya ce sulusi ɗaya kashi uku na ƙarshen allah na saukowa yana wa yake da bukata wa yake yi zunubi ya nemi gafara a yafe mishi sai wannan alfijir ya keto sannan sai ya koma to wani suka ce ai kawo mishi guri wannan fa duk abin da suke fa hadisi ne ingantacce kamar rana da azhar la yumkin shamsa illa man bi ramadu ba mai musu rana ta fito ko bata fito ba da azhar da sai mai ce ido shine kawai zai ce to ko ta fito ko bata fito ba amma wai idan ya tashi sai ya ce wai yan izala in a Najeriya ne in kuma a can ne sai ya ce ahlus sunna wai sai su ce kun gane maganar kuwa wai sun ce Allah yana saukowa ya iya faɗi fa cewa annabi ne ya ce kun gane maganan da ya ce annabi ya ce Allah na saukowa na wa zai saurare shi amma ya je na so ya yi zagi ne to amma an ta kai ta komo ai zai koma can wajen mai gida ne ai tunda ai shi dan zalan ya maimaita hadisi ne me laifin me dako Allah ya sa mu dace duka irin waɗannan siffofin aka zo ana ta jiragen da su amma mu ahli sunna abin da muke cewa in dai ya inganta a cikin alkur'ani ko kuma hadisi ingantacce daga maza sallama Allah na da siffa kaza mukan ce mun yadda amma yaya Allah yake mu ya ce mana ba abin da ya kama da shi cikin kun gane magana idan da sun yi hakuri da aka je lahira duk wanda ya shiga aljanna zai ga Allah duk wanda ya shiga garanti ne ba zai shiga aljanna wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha Allah ya ce wasu fuskokin a kiyama farare ne sal Allah ya sa mu cikin su Allah ya ce kuma za su ga ubangijin su annabi ya ce za ku ga Allah kamar yadda kuke kallon wata a daren 14-15 lokacin da ya gama cika haske daga kai ko da gani to ba shi kenan ba yaya istiwa in daidaito yaya Allah na da kafa ko bai za ka gani ai mun kaje kawai rashin hakuri ne fa tunda duk man ka man mata fa kada ka mat kiyamatu duk wanda ya mutu kiyaman ki ta baya tunda daga nan zai fara karɓar result Allah ya sa mu ga da kyau sayyidina ali duk da lokacin na san ya kusa ko sayyidina ali Allah ya kara masa yadda a jiya mun tsaya daidai lokacin da Fatimatu Zahra ta bata mu shirye ya bar mata gidan ba annabi ya kai ziyara site din sayyidina ali tunda kusa a gidan ya girma da ya isa aure yana 25 misali a tarihin malamai su dan samu sabani amma dai suka ce lokacin da ya karɓi musulunci yana shekara goma to a shekara goma kuma kaga annabi salama ya sha uku a makka ya zama yanzu ya tsara nauke da yana da goma ya karɓi musulunci annabi ya ci gaba da ɗauki ba daɗi na sha uku a nan nau kenan goma ga ishirin da uku to a shekara ta biyu na hijira aka ce ɗaura mishi fatima an fitar da fatima an shigar da aisha shekarar da ta kuma shekara ta biyu kaga idan ka hada da wancan sha ukun ga wannan na biyu yana daidai na cikin shekara ashirin da biyar kenan ko aka aura mishi fatima ita kuma tana sha biyar a wani riwaya to bayan auren shi ne yau da kullun zamantakewa ran nan sai ta bata mishi rai sai sai dina ali sai ya ban mata gidan shi ma ai shi ma logic ne ko ya ban mata gidan ya je masallaci ya kwanta nan to ya kwanta tun da lokacin kura ne da yashi ya kaɗe masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan al'ada ma'ana ya saba yakan je ya kai musu ziyara lokaci ba lokaci tunda wanne ne ba nashi ba cike sayyidina alin kanin shi ko ko ita fatima yan shi kaga ai tona mai na ne ko shike ran yakan je duba su ya ga ya yanayin zaman sauro su ya je sai din nasu yake tambaye ta ina sayyidina ali ta ce wai kawai ba da an samu matsala ya wuce masallaci tafiya mana ya tafi masallaci ya kwanta na sayyidina ali yana kwance sai manzo sallama ya je masallacin ya je ya same shi ya kwanta bayan shi duk kura shi ne sai annabi ya tada shi yana kuma abatura kuma abatura baban kasa tashi baban kasa yace kai daga cikin sunan da shi yake so a kira shi da shi kenan tunda annabi ne ya kira shi da shi ba ka ba yana da asalin shi alkunyar shi da larabawa ke ana ce mishi abul hasan baban alhasan babban dan shi kenan ko wannan shi ma lokaci yayi zamu ji yayan sayyidina alin wai da alhasan da husaini ne kadai ai ruwaya akwai ruwaya da tema sun kai 34 ko da biyar in ka duba tabakatu na bin sa'ad da takmil tahzib na wato wane ne iruli ne ko sun ce 36 wani ruwayan 34 to ita fatima ne ta haifa ya auri mata daban-daban bayan fatima sun kai tara wanda ya ce to a ya wuce guda hudun da aka yi magana ko a'a idan wannan ta mutu ne sai a auri wata kun gane magana ya wuce a bar guda hudu ne to tambayar shi ne aka yi ni bana jin sauran ai ko waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da alasan su biyar ne gaba da to kaga ana ɗan karanta tarihin a za a ɗanji wasu abubuwan ko to Allah ya samu dace in ko da gobe da yau munasaban ya abun nan din da na so mu ɗan taɓa wancan ɗin to amma wa ma sha'una illa ya sha Allahu rabbal alamin to daga cikin falalar sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda wannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa sayyidina Ali anta akhi fi dunya wal akhirah kai dan uwana ne a duniya da lahira lahira fa wurin da ake ta fama da kai amma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kai dan uwana ne a duniya da lahira kujeran da sayyidina umar ya neme ta yace bai taba burin mulki ba sai a ranar to sayyidina ali ya samu na khaybar din nan da annabi sallama yake cewa la ubiyanna ra'ata gadar rajulun yuhibbu Allah wa rasuluhu yuhibbu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi yace gobe zan ba da tutawa mutumin da yake san Allah da manzansa kuma ma Allah da manzansa na san mutum sahabbai suka kwana kawai burinsu ko Allah zai sa su za a ba mawa kusan mai suke kwadayi cewa shi mutumin garanti Allah yana san shi a ya samu ran kenan ko so da shi idan Allah ya so ka kuma ba zai ji yana jin haushin ka ba amma a dan adam yau da kullum idan ya ji kamai to sai ga wata ran kuma kun samu ne ke sa larabawa su miki wasu na ce habib habib baka auna ma asa ayya kuna baghidaka yawman ma baghid baghidaka auna ma asa ayya kuna habibaka yawman ma yace yanzu zaka kaso masoyin ka kaso shi sama sama wata sai aga kuna kai hannu an samu mene yace ka ki miki ka sama sama wata kuma sai aga da runguman juna haka rayuwa take ai to shi Allah idan yana son ka ba abin da kuma zaka yi ka fusata shi sai ai sai da kai din tukunna ka kai sannan yayi so kadan kun gane so da annabi ya ce Allah na son mutum kuma manzon Allah yana son mutum wadda alaihi salama yana da wani ɗabi'a na shi ba fa kowanne ne maza alaihi salama ya mai dariya yana son shi ba to wannan kuma wani karatu ne mai zaman kanshi amma yau ga annabi yake cewa gobe zan bada tutawa mutumin da yake son Allah da manzansa ya samu certificate shi ba munafiki bane sannan kuma Allah yana son shi kuma manzo alaihi salama ma yana son shi wannan falala ke sannan za a yi nasara sanadiyan kasancewar shi komanda sai na umar ce ni dai ban taɓa burin mulki ba sai a ranar rana da asuba gari ya waye aka yi sallah asuba ya an cika masallaci har da leke kar a zo ni ake so a a ba kuma ban an gane ko a cika masallaci ana jira ali salama ya haka ya haka ya ce yana ali ibn abi talib aka ce yana gida na fama da ciwon ido kaga shi wanda za a bashi mabini ba shi Allah ya sai baka amshi kenan kawai annabi ya ce ku je ku aika kaga ba a ce to tunda ba shi bala a ku aika a je a kira shi aka riko mai hannu aka zo da shi annabi ya mai addu'a ya mai tofi kai ka ce ya taba ciwon gidi ma ka ji muza ta annabawa ko eh su kuma suna su karama su suke da kansu Allah ya sa mu dace naga wani short video wani yana cewa malamin su yana tafiya daga Lagos to Abuja to Maiduguri ita ku dai kawai yake ka gani shi da kanshi da ya bada labarin ya ce to za a yi ta comment kuma gobe a a social media eh eh ya a ce misali mutum yana lagos in ya taka ya taka maiduguri ma'ana daga kaban da zai ya dora ta ko a maiduguri ba wanda suke zuwa lagos da su na tafiya ya ko kilometers din da ake magana ko eh ko jirgi ne ya ce ta tazo daga nan ta dire haka Allah ya samu dace to annabi salama sai ya mishi addu'a ai kaga falala ne ko sai na aka bashi tuta kuma ya je aka yi nasara a yakin Khaibar Allah ya kara masa yarda manzon sallama ya faɗa wani hadisi yake cewa mutane annasu min shajaratin mukhtalif yace mutane daga bishiya ne daban-daban daban yace ana wa ali min shajaratin wa ni da sayyidina ali daga bishiya guda ɗaya ne kuma haka ne mana ba tushen su ɗaya ba na'am da wannan ne ma za ka ji waɗanda suka kama da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai na sayyidina alam kasa akwai mutane biyar wanda sun yi kama da annabi amma alasan duka ya fi su kama wasu ma baka san su sosai ba kila ma'ana sunan ba su suna sosai ba to a gurguje saboda gudun yau da kullun kila kar abin nan shine Jafar ya yi sayyidina Ali haka malaman tarihi suka ce Jafar wannan da aka sare mishi hannu ba malaman tarihi ba fa malaman tarihin ka da na jiya ba su sahabban da suka rayu da annabi ne suka ce jafar saka annabi jafar yayan sayyidina ali ba abu dalib shine dai ba yana matsayin babban manzo salama ba to yayan sayyidina ali uwa ɗaya uba ɗaya yayi kama da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana an ka ganshi zaka dauka annabi ne kuma ba shine ba annabin ba wanda da yake je habasha sannan kuma akwai abu sufyan ibn al-haris shi ma dai dangin annabin ne family su shi al-haris din shine babban dan abdul muttalib ma'ana ba su abdalla su ne baban annabi ba to babban su a maza gaba daya shine al-haris to dan shi abu sufyan an gane to shi ma yake kama da nisa to amma ba fa abu sufyan sarki ba wancan abu sufyan ibn al-harb shi wannan sarki ne su kuma bangaren family su daban wannan kuma abu sufyan sunan baban shi al-haris to shi al-haris din shine babban yaya auren su abdalla baban manzon Allah kenan nan zai ce mishi babba ko babban ma babban babba na can sama an gane Allah ya samu dace mu samu nawa kenan guda nawa guda biyu to sannan sai kuma na ukun su akwai Qutayb bunul abbas bangaren familin abbasawa su abdullahi dan abbas ba na ce suna da yawa su goma bane na'am abu talib yana da jafar kuma kaga shi ma babba ne ai ko jafar ya sayi na ali yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu sufyan shi kuma na wajen al-haris babban yaya na sa abdullah baban manzon sallallahu shi ma yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan ko abu kutai dan kuma abbas shi kuma abbas shine kaf a cikin su bi da masu ka musulunta garanti ma'ana a su goman nan su abu lahabi su abu talib su hamzatu su abbas su suna da su haris din wannan baban abu sufiyar ɗin da aka ce wannan ɗin nan mai kama da annabi salama dukkan su garantu waɗanda suka da musulunci da hamza ne da abbasu annan abbasu ɗin sauran ba su mutu fiyan ba ka gani wani lokacin sai ga a gida kuma ana samun irin mene matsaloli allah ya sa mu dace mu samu guda nawa kenan na'am sai sa'ib bin ubayd shi kuma shine kakan imamu shafi'i to shine wanda kusan za a ce ya dan fita daga cikin famulin nasu shine na hudu kama ne ana samun haka mana na ce muku na yi sallar la'azar a zariya a ƙorbai lokacin muna zuwa nurul alba ta sa abdullahi abba zariya na ga musallar la'azar na fito na yi haka wanda ya ja musallar wani dattijo ya yi haka na yi haka kowa ya bayan shi ko na fara tafiya sai ya ce mun kai zo sai na so sai ce mun baka gane ni ba ne sai na ce a ban san ka ba shi ce a baka gane ni ba sai kai daga ina sai na ce daga kauru tun da sama fi so ne shi kenan sai ya ce ka aiko kayi mun kama da wani jika na wani yana jiran mushi wasan kaka a kaga kaga misali ba dan ya ba mene wai na so ne ka gane wai dan an ce sa'id dan ubaidu yayi kama da annabi kace to me alakan su kun gane magana ni daga kuma live kun sani ana mene ana kama sosai kuwa akwai wani yaran da da yawa idan malam hayati ya zo wajen kanwa na khadija sai ce zo zo ga malam bukari ya zo su don khadija an ce kiranta malam hayati na kurmin shafi akwai wanda ya gaishe na ce mishi alƙasin ɗan kaga dama ne ya ce kai kuna da alaka da malam bukari saboda shi ya sanna a kaduna sai ya je zare nugu malufar ta da sai ya ga malam hayatu a can to ba ana kama ba wai kun gane magana don wani da an fara tun da an zo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne to akan me za ka kawo shi kun gane magana shi da kaga imamu shafi to sannan sai alhasan kaga baka bi na bashi guda nawa kenan guda biyar to amma kaf cikin biyar din nan ba wanda ya dauko mai gida kai da kai irin alasan ka san wani zaka yi kama da kai amma an kalle shi da kyau za ga ku inda kuka dan yi mene to shi alasan ba inda za ka kalla ni da tsayi da da mag- da komai da komai har hakurin har komai kazan shi a ciki na daban ne fa me raba fada kenan Allah ya samu dace to in gobe mun shiga matsalolin da suka faru to in kuma bai samu ba sai ya ta hakuri tunda muna garin Allah yadda za a samu lokaci ya go to na saura to Allah ya samu dace to waɗannan su ne suka yi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa akwai wani Jafar akwai Abu Sufyan ibn Haris akwai Qutay ibn Abbas akwai kuma wane Sa'ib dan Ubaidu sannan sai kuma Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib na wajen Fatima tu Zahra saboda ita ma Fatima fa saka abbanta to amma yana maganar mazan da suka yi kamali ko baka ba yake tace har sa kafa din ma'ana yadda annabi yake iji kafa in yana tafiya to Fatima ma haka Allah ya kara mata yadda daga cikin fallan sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda Annabi sallama yake cewa man aza Ali faqad azani wanda ji cutar da sayyidina Ali to ni ne yaka cutar da ni saboda manzo Allah sallama ya faɗa a wani hadisi yake cewa man kuntu maulahu fa ali maulahu shi kuma wannan abin da ya faru an je yaki ne an dawo sai sayyidina Ali ya ce rike mun na zuwa ya shiga wajen manzo Allah sallama ya karanta mishi duk abin da ya faru haka suke dawo idan aka tafi na matsayinka na wakilin komanda in ka dawo gida duk abin da aka faru a can za ka zo karanta ma annabi idan da bayanin da zai zai maka ya shiga ya ce kafin ya dawo kawai shi wannan ya dan ce kai rike can kai kuma dauki wancan ganiman kenan ba ya dan ba mutane sai da na fito ya ce wa ya saka sai ya dan kama ya ya kwakwato duka sai ya dawo da shi sai ya ka dan kama kunkune sai annabi sallama ya ji labari sai ya ce to duk wanda ya da ni shugaban shi to sayyidina alma shugaban shi ne shine kaji dalilin faɗin shi da ya ce mankuntu maulahu wa aliyu duk wanda ya ma'ana in yana musu sayidina al'abin da ya ba daidai ba ne saboda shi yana matsayin shugaba to annabi ma shi shugaban shi ne ma'ana in bai yadda da shi na al shugaban shi bane da aka tafi to yana musan annabi muhammad ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce daga cikin falalan shine aura mishi fatimatu zahra da aka samu wannan jikokin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ji da su to a gurguje lokacin da annabi muhammad salama allah ya karbi kayan shi sai dina abubakar ya kawo za mu dan taho maganan abin nan falalan suna da yawa matan da yawara mun ji tara yayan shi sun kai 34 wasu 33 wasu 36 ya danganta a san ko yayan da yawa ana ma mata daban-daban hatta su umar yana da yaya sunansa umar yana da abubakar yana da usman yana da yana da yana da sunan yaya da yawa abdalla yana da su da yawa talatin ai da yawa yawa ya aure su daban da amma fatima ba mata kishiya ba kuma tana kara masa yadda sai lokacin ya nemi auren sannan salama ya ce to ba za fa da gida annabin Allah da muke yin Allah ba fa sai dai dan dan Abu Dalib yana so ya sako fatima shi kuma malamai su yi magana akan me yasa Annabi salama ya faɗa suka ce saboda lokacin fatima ba wanda za ta kalla ta ji sanyi yi fa sai sai dina rasulullahi to kuma za ta da mata da hankali ya yi faɗa ya ce fatima tu bida tu ni ya rigu ni duk abin da yake bata ma fatima ni yake tabawa ɗauka ne daga ciki na to shine malamai suka ce wannan na daga ciki Allah ya samu dace to bayan sayyidina rasulullahi sallama yayi wafati a litinin kenan ga gida sallan yayi wafati sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya karbi kujera sayyidina ali abubuwan da suka fara gugudu suka faru sanda an sara sun ce su ne da mulki akan jarumtar shi wato amma jarumtar shi ko da ba an kawo misali guda ɗaya kawai shine duk ba yadda za a yi ba wani yaki da aka je aka yi mubaraza da sayyidina ali bai kada ma'ana dai wata ya mace bata yi kuɗan da sayyidina ali za su gaba da gaba da shi bai kashe shi ba ba a yi ba yasa na faɗa jiya na ce zai yi ka ga mutum akwai kwakwalwa amma kuma wajen jarumta ba shi da fawa amma shi sai na ali in jarumta ne to ba ta haifi ɗan da za su yi gaba da gaba da shi ba wanda sai na bai kashe shi ba ta haifa ba kawai misali a takaice shi ne wani na amurgun lubuce da suke kawowa wanda misalin sallallahu alaihi wasallam aka nuna a yaki mamanta hukukan da haka suka ce shi ne gazotul azab da Allah ya ce a cikin suratul azab wala ma almu'minun azaba to da annan ya fito ya ce su ma musulmai su tuno shi na ce muku dan mutum biyar sun tsaya ma amurgun lubuce kaji sunan arna shi bai lissafa akwai makiya a gaban shi ba dan ya san zai je kashe su ne ya wuce kawai da aka arnan yana jin kai shi a cikin larabawa kamar yadda abu kana ne ke jin shi a kufu annabi ya kare shi to shi ma haka ne ya ce a turu sahabbai kowa ya tsaya ya cak to ka san ai idan aka kalli wannan fa dole a ce eh kowa ya tsaya ya cak fa ka san wani gurin in ana shiga wani gurin dole kai haka shikenan sai sai Allah ne ya fito matasa ai shekara 20 da shikenan sai sai na rasulullah ya ce kuma a murne fa an ga annabi yana jin shi ne wannan din sai da aka yi su uku sai annabi ya ce to ka je ba matsala da ya fito sai shi a wargun hutun ya kalle shi ce ka yayi yaro da ya fito da ya yi shi ma'ana yana so ya san wanda ya kashe idan zai daga takobin ya yi celebration din ya yi da kyau sosai amma in ya kashe wannan yaron bai aka yi to kenan ya kalle shi ya ce wai kai kai waye kai faɗa mun saboda san da wanda zai yi faɗa ta kauna sai na ne ce aliyu ya ce a'a ni kai bayani explain yourself kai mun bayanin kanka sai na ga kalle shi ya ce dan abu zalim ne suka fara haka haka ne kawo tsara inda ta kadatsa abin da garkuwa din amma da sai na ali wani tsalle ije miki ta wuya to sai dai a lahira an faɗi ka ko duk wanda yake iya wannan mubarazan kasan namiji yaki ko inda annabi zai fita yana bayan shi lokacin da sayyidina bakar kuma a ya karɓi gwamnati wannan so ne karɓi ta yadda abin duka suka faru a kurkuce lokacin sayyidina bakar radiyallahu anhu bayan da farko mutanen madina sun ce fa sarki a cikin su mutanen makka su koma suka ce sarki a cikin su sayyidina bakar da ya ji haka ya jo ya ce ba zai yiwu a ce fa sarakuna biyu a gari ɗaya ba ma'ana sarakunan musulunci guda biyu kai ya ce ma yan madina ma su soke nasu saboda qurayshawa ne kadai za su jagoranci wannan tafiyar a nuna lafiya shi sayyidina bakar a lokacin bai sa kanshi a cikin yan takara ba don aka zo aka taru a bani saki a hankali da zai tashi ne aka samu aka ciwo kansu sai ya ce to shi a shawarar shi sai na abubakar rafi lawan ni a shawarar shi ji shi yake cewa malaman tarihi ka suka rubuto mana ya ce ni ina ganin ko umar ko abu ubaida to da annabi ya faɗa ya ce bi kullu ummatin amin wa aminu hadhihi umma abu ubaida ko ta al'umma tana da amintaccenta ni na shi da abu ubaida tubulin tara abokin sayyidina umar bin khattab ne haka suke ya ce ko umar bin khattab ko abu ubaida a cikin su ka zaba sai sayyidina umar ya ce kana gurin ni ya ce wai zan yi takara ya ɗauki hannun shi ya ɗora wa sai na bakar ya ce ni da ya tafi ne shugaba shi ma wancan ya zo shi ma wancan ya zo amma a ranar farko ba a tarihi suka ce sai na rufe yi baya wannan babin adalci ke ba misali ana ta cewa an yi fashin mulki an yi waye ba amma da aka kwana biyu sai zai mu baya shekara biyu da kusan wata shida ainihin sai na alani yana ba da shawarwari da sauran abubuwa yadda gwamnati za ta biyu za ta tafi to shekara biyu da kusan wata shida Allah ya karɓi kan sayi na bakar da ka koma ga wani to shi kafin sayi na bakar ya koma ga Allah tun da dama ko ba aka sa poison ya yi tana cin shi a hankali jiwon jinyar yana tsarani karshe da ya ce to tunda ya ji jikin sai a hankali shi yana faɗa ma wasu sahabbai cewa ni ko ina shi aukuwar da wannan kujera amma ya ku gani ya kira wannan sahabi mai kwalala hankali da wasu ka ce ya cika zafi sai ya ce ai da zai kujerar in ya hau zai rage wannan zafin karshe dai sahabban biya suka ce kuma ya dace da kujera shi yasa shi da Allah ya karɓi kayan shi sai na Abubakar Umar kawai da aka yi wanka aka kawo bayan ya mishi sallah sai aka ci gaba da gwamnati in ji yadda shi na shi ya faru an gane magana to shi kenan dama annabi ya ishara zuwa ga shekara talatin din farko su ne na kilafa to dama annabi salama bayan mutuwan shi a shekara ta goma kenan na hijira to kaga shekara biyu da rabi shi kuma sayyidina Umar ya kai shekara goma da kusan watan shida sai abu da ta samu shuka ma'ana nasarar da aka samu a gwamnatin shi da waye da duka ba wannan lokacin shi muke magana ba da aka samu shi dai ma'ruf a masallaci aka kashe shi ma ba take ba dokar ta mai illa ran nan da ya zo ya sha irin amfar gurin kuma ya zubo mai ta hanci ko ka san lokacin ba irin gure ko kwana ya kare eh duk lokaci kawai shi ne suke cewa inda kaga likita yana iya wani experiencing lokacin da sauran kwana ne in yi kawai duk kayan aikin gushewa yake to shi ne sai ya ce kafin allah ya karbe shi ya sanya yan takara guda shida don a lokacin har yana ishara ya ce waɗannan duk da zan lissafa muku annabi ya mutu yana yarda da su duk wanda allah ya ba kujerar ya tace da ita shi ne yaka ce akwai usman ibn affan akwai abdurrahman ibn auf akwai alat ibn ubaydillah akwai zubair ibn awwam akwai sa'd ibn abi waqas abdurrahman ibn auf su shida a walibin abin talib ke na manta ban kafin shi ne cikon da shida ya ce duka annabi ya mutu yana yarda da su a yi takara tsakanin su a cikin su da aka tattauna sai mutum uku suka ce sun janye wanda suka janye akwai sa'ad bin abi waqas zubairu bin awwam ma ya janye to shi abdurrahman bin auku da ya janye shi cikon na uku kenan ko sai ce a bashi wancan salatu bin ubaidillahi su ne guda abin nan sai ce a bashi cikin guda biyun nan ya zaba sayyidina ali da usman ibn affan dama sa'ad na biyu ka ya janye zubair ibn awwab ya mene ya janye a cikin shi da saura nawa kenan saura guda hudu ko talatu ibn ubaidillah ya janye saura nawa kenan to ukun abdurrahman ibn auf ne da usman ibn affan da ali ibn abi talib sai shi abdurrahman ya ce ya janye sauran mutum ne kenan ya ce amma a bar shi shi ne zaɓa tsakanin biyun nan to shi ne aka ba shi kwana biyu ya je ya ji na bakin wannan har kauye ko ya ji cewa tsakanin sayidina ali da sayidina asuna guna kwan kai kake ganin wanne ya fi dacewa da kujera tunda sayidina umar ba lafiya kuma ya riga ya ba da dama to wannan ya ce usman wannan ya ce sayidina ali wannan ya ce sayidina usman wannan ya ce sayidina ali sai fahimci wani suka ce na usman sun fi yawa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك